بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني ثاني نبي
تاء التانيث
shine ta utani mun fara cewa akwai abubuwa guda shida wanda ake kira su ya idan ana son za a sa ya ta nasuba to mun faɗi guda ɗaya yanzu za mu faɗi na biyu shine akwai ta utani ita ma ana shafe ta idan ana son za a sa ya ta nasuba
نعم dole sai ka faɗa في النسبة إلى مكة sai ka ce makiyin نعم sai ka cire wannan ta da sai نعم ka ce makiyin نعم وقول kaga العامة faɗin amawa da suke Halifati.
suke cewa halifatiyin halifatiyin نعم في yi خليفة halifatu a cikin halifata halifatan za su yi za su ce halifatu ne za su yi nisba nisba ta ɗin kuma sa ya nisba su ce halifa ciyo نعم وحلوتي ko halwa ciyon daga halwa في Daga حلوة halwatu ne a ce halwa ciyo a bar ta ɗin Lahanin.
wannan lahanin kure نعم والصواب sawabu sawaba dai shi ne حلفي a ce halafiyin a cire ta ɗin ko halawi ko نعم ko halawi وحلوي a ce halawi نعم na halwatu
الثالث na uku daga cikin abin da ake shafiya idan za a sa ya ta nisba الألف shine al'alifi alifi نعم خامسة masa'ida وسائدة ya zama alifin shine na biyar ko kuma sama da na biyar مطلقا lagar saki ba kai da shi alifin kowane iri نعم أو رابعة ko kuma ya zama rabi atan ya zama na hudu ne ya متحركا zama mutaharrikan ثاني كلمتها ya zama na biyun kalmar su kuma yana da wasu نعم na hudu ne ya zo alifin amma a kalmar kuma na biyun mutaharriki نعم الأولى na biyun kalmar shi kuma mutaharriki ne ba saki ba ne shi alifin amma na hudu ne alifin ya taɓa zama wani mutaharriki na biyun kalmar shine shine yake da mutaharriki shine yake da wasu
والأولى alifin na hudu ne to na na farko ألف التانيث shine alifin tanisi alifin tanisi كهبارة masalan kubara idan لدائر ka duba yanzu na biyar ne ko نعم na biyar ko na sama sunan tsuntsu ne نعم wannan kubara yin nan
أو أو ko الإلحاق kuma ilhaki dan riskawa alifin ya zama na ilhaki ne ko نعم ake a riskar da shi da wani suna wanda ya san yin kama da shi ya shi da shi kenan bari su zama suna da awo ɗaya da shi نعم كهبر حبرتا حبرتا Eh, kamar habarka نعم habraka kenan ko
حبركا ملحق بسفر جل mulhaqi mulhaqi ne da safar jami نعم للقرادي habarka kenan مم.
safar jami ba ya auna wasu إيه حبركا للقرادي lil quradi ko مم.
quradi ko yi ma duwa نعم eh jami'in ne yake ganin a kan baki
أو الم-
me yace a nan wajen Muradin da ya ce, to Lil Muradi.
eh kenan ma magani da mu tabbatar أول منقلبة ko kuma mun kalibata An asali.
kamar wanda aka canja ta ga asali aka juya ta ga bayan asali كمصطفى kamar mustafa من الصفوة kaga ita ya din daga support ne kaga wawi ne aka mai da shi yanzu ya koma alibi kuma نعم kaga asalin sa ba ba alibi bane تقول تقول في النسبة sai ka faɗa a إليها cikin nisba a cikin dangane ga wannan هباري hubari ne sai ka ce hubari هباري ka ka shafi alifin kenan نعم وحبركي wa habar kiyun wa ومصطفي mustafiyun da abin da za ka faɗa kenan
والثانية
na biyu ألف التانيث shine wanda muka faɗa muka ce ah, ya zama rabi'atun mutane kan sani sani kalmata نعم eh shine ya zama alifin tanisi ne حاسة asatan a kebe
كجمرة jamaza جمزة Mm, jamaza نعم zai ma da sare نعم doki jaki wanda yake mai mai- mai gaggawa jamaza dai asalin jamaza dai gaggawa dai kawai نعم cikin tafiya kowane irin abu نعم to amma ana like- ana ana laƙin sa ga ga- ga- ga rago- ga jaki wanda yake mai gaggawa din kawai نعم Mm.
تقول في النسبة sai ka faɗa إليه a cikin nisba da na gare shi Jamaziyun.
kace jamaziyun نعم فإن سكن ثاني كلمتها idan aka dauri na biyun kalmar aga wannan na biyun kalmar haifata ne a mutaharji ne ko kamar yadda muka faɗa إيه.
jama نعam jama za da alifin lahudu ne Eh.
amma kuma Na ah, wani biyu.
harafi na biyu daga cikin kalmar mutaharji متحرك نعم to shi ne abin da yake magana to idan ya zama maimakon mutaharriki sai ya zama saki na'am jaza hazfuha ya halatta ka shafi alifa wa qalbuha wawan kamar da ta koma wawi
sawa'an kanat litani ni dai ne ta kasance shi alifin na fa abin- kubula ya zama na tanifi ne kamar yanzu kubla kaga na hudu ne amma harafin da yake na biyu kuma sai ya zama saki ne na'am to ka iya shafi alifin na'am kamar da shi a ya koma wawi na'am a ce hubula wiya wanda na'am muka yi magana a can ba awil ilhaqi ko kuma a'a sai ya zama alifin dan idan ilhaki ne alifin na'am ka alqa kamar alƙani na'am ismul linabtin sunan sunan tsiri ne alƙadan na'am fa innahu mulhaqun bi ja'far shi alƙadin nan mulhaki ne da ja'faru
na'am na awon ja'faru Na'am.
haka mulhaki ne da shi
na'am aw munqalabatin an shi aslin ma dai duk abin da za ka yi kenan dai sai ka canja shi ne sai ka ce alƙawiyin ka canja shi ka koma wannan na'am Ah, ya koma me yake da suna ya Wawi.
koma wawi Mm.
eh inda aka ce jaza kaga ya halatta kenan ka bar shi Mm.
ka shafe din kuma ka sa a wannan din na'am kamar misali ka ce alfiyo za ka na'am iya haka Eh, inda cewa aka yi jaza na'am ya halatta ka shafe kamar da shi wawi kuma ya halatta ka shafe din ka sa ya ka sami na'am fuska biyu kenan.
aw munqalabatin an aslin ko kuma ta zama an canza ta gabarin asali
kamal ha kamar malha min al-lahwi daga lahawu ne taqulu fiha kaga alifin an canza shi ne ga- wawi ne aka canza shi asalin sa ne koma mm, sai ka faɗa a cikin ta hubliyin mabliyun Au kaga inda- kubulawi.
inda baka musanyo wawi ba kenan na'am ka shafe ka ko kuma inda ka musanyo wawi ka ce hubla wiye na'am wa ko alqiyyin alqiyun aw alqawiyyin ka cire ta baka musanyo ba ko alqawin ka musanyo na'am aw wa malhiyyin da malhiyun wajen wasa Mm, aw malhawiyyin malhawi
wal qalbu dan kalbu a hasan min alhaji na'am amma kai kalbin ka ka ji ka ji- ka canja kamar da shi wawo ya fi ka shafe din kamar shi wato ka ce malhawi din ya fi ka ce malhiya na'am wa yajuzu ziyadatu alifin karan alifi ya halata bayna al-lami wal tsakanin wawi lami da wawi kuma har ila yau kamar yanzu hubla din ka na'am kara tsakanin lami da wawi ka ce hublawi na'am ya halaka kuma ka kuma yin haka shi ma dai Na'am.
a fuska uku kenan dai na'am Mm.
nahwu hublawiyyin wanda ce hubulawi na'am rabi'u na hudu daga abin da ake shafewa idan za a rissar da ya ta musu ba ya shi ulmankusi ne ya ta mun ya wadda take mankusi a ta suna mankusi khamisatin hami ta tan ta zama halin kasancewar tana ta biyar kalmuta addi kamar muta'addi muta'addi wanda yake mai ta'addi kaga muta'addi kaga in ka duba ya ya ce ta mankusi amma ta biyar ta zo na'am Ko aw sadisatan kuma ta zo ta shirya ce kalmusta'ali kalmusta'ali musta'ali da neman ɗauka ta na'am shirya ta shirya taqulu fihima yi kofi ma a cikin sai ka faɗa sai ka shafe yan nusu suba ɗin in kana son ka yi sai ka kawo a, ka shafe yar saman kushi sai ka kawo yan nusu ba kenan na'am almuta'addiyun sai ka ce almuta aliyun ko almusta aliyun na'am ko almusta aliyu ko almusta aliyu ko Na'am.
almuta adiyu na'am abinda za ka ce kenan na'am amma wannan na rabi biyar- na biyar kenan ko na shida eh na biyar ko Eh, amma rabi'atu amma idan ta hudu alqadi ce yau kuma yar yar saman kusan saman kushi ɗin sai ta zama ta hudu ce kamar Na'am.
ƙali matsala na'am faka alifun wannan ya zama kamar alifu na hawa malhiyu nahwu malhi kamar ya zama alifi ne na malhiyun ɗin nan na'am na malha kai akwai na hau malha nake son ce na'am kamar alibi ne na malha Na'am.
ka faɗa taqulu kaga alqadiya ya ya halatta qadi ka iya cewa ka shafe shi ko na'am ka kawo yan nisba ko kuma ka shafe ka musanyo wawi Mm.
kuma ka kawo yan nisba dan halayya na'am sai ka faɗa ka ce alƙaliyu ka na'am ka shafe kenan kuma alƙalawi wal qadawi ko alƙalawi ka ka musanyo wawi kenan ba na'am wal hasbu arjau shafewar a nan wajen shi kuma shine mafi mafi bici shi kuma anan kaga aka san wancan kenan shi kuma na'am shi kuma wancan kalbin kaga shi yafi shi ma wannan za a iya shi wannan kawo- shafewar shi ne eh, shi ma wannan za a iya kawo alifin kenan tsakanin a wancan ne ne za a fi kawo ali to eh na'am wancan shi ne za a kawo ali hukuncin ba abin nan bane kenan na ƙara alifin a'a ba gaba ɗaya ba ne na'am eh na'am kwarai na'am wal hazfu arjahu amma shafewar shi yafi
wa amma thalithatu amma na uku kashaja kanan shaji wai na'am shaji na'am kuma shaji
fa yajibu qalbu hawawan shaji wannan na bakin ciki ne na'am shaji kuma wannan na shirin tara na'am Mm. ya halatta ya waje ba a juya ta koma wawi na'am ita wannan wajibi ne na'am kaga ba wani jaizi Eh.
ke nan yau bana Na'am.
shi wajibi ne wannan kaga shi na uku ne yadda mai kuci yau kuma guda ta uku ce ka alifu na hawa fatan kamar misali alifin ne alifin misalin fata fatan ne na ko kuma asal wa asa to shi wannan kaga dama sun dole ne wajibi ne kawai ka shafe ba wani magana ce na ta kula shajawiyun sai ka ce shajawiyun wa shazawiyun ko kuma shazawi kama ta kula kalbi to shi ne fatawiyun wajibi ba shafe ba ne ke ce Mm, eh kamar yadda zaka ce fatawi fatawiyun ko asawiyun wa asawiyun na wala tuqlabu li ya ya wawan Eh, ba a canje ya ta koma wawi illa ba'da qalbiha alifan sai fa ka fara canja ta koma alifi na don ba ka wani sai a ga me yasa sanadin da yasa ka canja ta koma wawi a kawai na an gane ko na sai ka canja kamar yadda muka yi magana zancen mar- marmaɗin nan da muka yi magana jiya na sai ka fara canja ta koma alifi tukuna sannan ka sa yan nis- yar nisba din ka ce marma yun Mm, sai ka kuma ai ai ai wannan sai ka ce mu alibi ya kamata duk abin da yake kafin yan nisba ya kamata ya zama da kisra na to shi kuma alibi ya zaka iya kamar wani gida kada ka ka ci da shi kuma da shi wawi wawi na sai zama marmawiyo shi ma duk a wannan halin da muka faɗa shi ma duk haka suke na
eh kowane daga ciki da shaja din ko shaji ka ce shaja yun ba kuma yun ga nasuwa na da yake canja alifin kuma sai ya zama shajawiyo na haka duk suke wa yatawassal li dhalika bi ana fathi saduwa ma da wajen qablaha sa da fatahanta abin da yake gaban sa wajen da za a je saboda abin da yake gaban sa fataha ne Mm, shi kuma gashi an jan shi mm,
yasa dole ya zama alifi ne shi na dalilin da yasa kenan aka kawo alifin saboda abin da yake bayan sa fataha ne na kaga ba wawi ne ya cancanta ba.
Eh.
domin ba haka ba wani sai ce to me za a kawo wawi bayan abin da yake baya wata ne abin da ya kamata a canja a yawo alibi ya kamata Mm, na to sai a gaya masa za ma sai da aka kawo alibin wanda ya cancanta ne Mm, sai kuma aka ga cewa ai abin da nauyi mm, sai aka ce to shikenan sa wawi bara a sa wawi saboda bayan nauyin da zai yi ka ce marmayun Mm.
kuma sannan har ila yau sai aka cewa abin da duk yake bayan nisba an wajen ta lalle sai ya zama mai ya kyau zama maksuri na to shi wannan alifin ya za ka masa yake to sai ka ce bari ka kawo wawi na to shi wawi zai iya yiwa a masa kura na dalilin kenan na amma kama sabaka fi marmiyun kamar yadda ya- ya gabata a can marmiyin da muka magana na'am wa idza nasabta ila fa'ilun gyara ne fa'il- fa'ilin ne ko Abin fa'ilun ya gyara musu ya kamata ya zama gyara idan ka dangana zuwa fa'ilun Fa'ilun.
ba ya eh na'am maksurul aini abin ka saranta aini na'am musallatul fa'i kuma Na'am.
abin hukuntawa fa wato fa ya zama fa fata ko kisra ko rufa ko ya zama fa'ila ko fu'ila ko kuma fi'ila na'am kowanne ne dai inda ya auna irin wannan ne kana mirin kamar na mirin kaga fa'ila kenan waddu ilin fa'ilin kenan ko du'ilun kaga ya zama fa'ilun kenan mm, wa ibilin ko kuma ibilin ya zama fi'ilun kenan
fatahata ainihu to sai ka fita ji ainihin sa da na sa a janna kuma ya ka fita ji ainihin sa na'am Ta ainihin ku- ko a na'am wani hali ma da ya zo Na'am.
sai ka masa fata a kawai na'am taqula namariyu namirin din nan mm dogon kisa da sai ka ce nama sai ka ce namariyo mm
da abin zai nauyi a ce namiri namiriyo mm kisra ka koma za ki na'am wa amma daga fata zuwa kisra ka du'aliyun gaba nauyi Mm, kaga du'iliyun ne sai ka ce du'aliyun na'am
ko ibil- ibilin ne Wa sai ka ce ibaliyun.
iba- ibaliyun na'am wa qala ba'duhum to da su laraba daga fita zuwa kisra ba wani wuya mm, eh amma dama daga kisra kai rufa'a wahala ko daga rufa'a kai kisra wahala
wa qala ba'duhum ba alin zai ce ko kisra kisra ba ali yake يجوز في نحو إبل ya halatta a cikin nawa ibilin إبقاء لكسر inda aka samu duk kisra ne Eh.
da fat kalmar da da ainihin kalmar da ya zama dama kisra ne to shi ya halatta kai itba'i tunda dukkanin kisra ne zai ga musu kisra gaba daya نعم أتي ka ce ibiliyo نعم dukkanin su kaga sun yi itba'i tunda sun zama iri daya to ya halatta shi irin wannan ne ba nauyi wanda fa kalmar yau da ainihin kalmar da baya tun da duk abu ɗaya ne a tafiya kai kayi sama ka dawo kasa kuma kake nawa kuma koma sama ba Mm.
ai zai zama abin da wahala نعم ko نعم sai zama da wahala to irin wannan ka ce iba نعم kai daga kisra dama zuwa rufa a kaza akwai wani. ka ce iba kuma ka kuma dawo kasa ka ce li نعم ibaliyun to duk zai ga ijma'i kawai ka ce ibiliyun kawai duk No.
gaba ɗaya ka musu kisra gaba ɗayan ka نعم shine ya ƙara kasar a wani da إتباع kasara itba'an dan itba'i itba'i نعم الخامس الحمد لله